إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau idan ban kuskure ba muna hudu ne ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 daidai da talatin ga watan goma shekara ta 2022 kuma wannan shi ne darasinmu na 38 a cikin littafin bariƙu salihina ila rabbil alamin na babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu Allah malaukakin sarki ya bamu ikon karanta abin da yake so yadda da shi kuma ya bamu ikon faɗin daidai da fahimtar sa kuma ya azurta mu aiki da abin da muke ji ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna gaba na biyar za mu tashi a gaba ta biyar da ke magana a kan falalan azumi da malam ya somo a baya haka ne ko? asiyamu ya shafa'u lil'abdi yau malkiyar azumi yana ceto ga bawa mai yin sa a ranar alkiyama mun san ceto ko? kubutar da mutum daga azaba zuwa ga rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cikin hikimarsa akwai mutane da za su yi ceto, akwai ibada ita ma da za ta yi ceto, saboda yarwar rahama na Allah malaukakin sarki. Daga cikin waɗanda suke ceto a cikin mutane, akwai annabawa akwai waɗanda ma ba annabawa ba. A annabawan, manzala sallallahu Alaihi wasallam, shi akwai ceto mata satakarar kansa wanda in ba shi ba ba wanda ya sai irinta ita ne ake kira da shafa'atul uzma ceto mafi girma kenan hatta kafirai za su ci amfanin wannan ceto wacce ce ita ita ce ceton da za ta faru a ranar alkiyama a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi irin fushin da bai taba irinsa hadisi na nan mai tsayi hatta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo shi a cikin Sharh Usul Thalatha da yayi. Dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya ce za a je wurin annabawa, za a je wurin annabi Adam a ce kai ne abul bashar, kai ne baban duk wani dan adam a ban kasa kai ne mafarinsa. A je a roƙa mana Allah zai ba da uzurinsa, annabi Ibrahim zai ba da uzurinsa, annabi Nuhu alaihi salam zai ba da uzurinsa. Ƙarshe dai duk a gama kewayawa sai an tuki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ana laha ana laha ana laha lallai tabbas ni na cancanci wannan cetar in ba ni ba ba wanda ya dace da ita ni na cancanta ni na cancanta ya ce zan tashi in tafi kasan al'arshi wurin Allah madaukakin sarki ya ce zan zube in yi ma Allah sujada sai Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ne sujadan nan akwai wasu kalmomi da zan yi ma Allah kirari da su waɗanda a yanzu da nake faɗa muku wannan hadisi ban san su ba amma Allah madaukakin sarki ya ce zai cusa mun sanin su a yayin da ne sujada zan ji sun zo mu yace idan ne wannan addu'o'i sai Allah ne ma Allah kirari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ce da ni irfa ra'sak daga kanka sujada ai an gama ta a duniya wanda ya yi don kansa wanda bai yi ba yau sakamako ake gani mun san me ya kawo kacin kanka fada washfa nemi taimako shabba za a baka dama kai ceto nemi ceto za a baka dama kai ceto to shine zai roki Allah madaukakin sarki a zo a yi hisabi bayi kowa ya san ina ne matsuguninsa to kun ji shafatul uzma din kenan ita ce za a zo a bambance zare da abawa na gartattu da gurbatattu musulmai da kafirai fasikai da salihai munafukai da muminai nagari da na banza haka Allah zai ragaya ya tace ya cire hadha yawmul fasl ranar rarrabewa ke sai kaga mutum ya rayu a wannan zamanin amma ya tashi ga shiga mutanen fir'auna an kada su tare sai kaga mutum ya rayu a wannan zamanin cikin da'a sai ka ganshi kusa da Abubakar da Umar da Uthman radiyallahu anil jami' kuma yana bin su zai je aljanna saboda ayyukan sun yi iri daya da aikin Allah yake aure to wannan ceto ta ce ceton da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yake da ita banda shi ba mai tarayya a cikin ta sannan yana da wata ceton ta biyu ita ce wanda yace idza sami'tumun nida idan kuka ji kiran sallah ladan ya kwantsama kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ko faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar illa bi hayya 'ala as-salah wa hayya 'ala al-falah idan yace hayya 'ala as-salah ko yace hayya 'ala al-falah fa qulu la hawla wa la quwwata illa billah ku ce la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi face ga Allah shi ba za ku ce hayya ala salah da hayya ala falah wa karshe ce idan ya gama kiran sallah sai mene sai ku yi mun salati wannan salatin salatul ibrahimiyya salatin da akwai sunan annabi ibrahim a cikin salatin idan ka karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشك محمد ناصر دين الباني ذاك جاء كاو دكان سيغا نودن صلاتي دين غدا بيار ko guda bakwai dukkan sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ta fi maka sauki sai ka rike ta gagam ka rinka yin ta ko ka rinka canza to bayan nan sai ka ce ni Allahumma rabb hadhihi da'watut tab wa salatu القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته سمي إنك لا تخلف الميعاد إن كنت إيه. الذي وعدته كاجما شر لا دك سنسر فدن إنك لا تخلف الميعاد ما لم يسن كي كاوما في رنجاء مغانا شك ماما ناصرين ألبانيا تشيبي إن كنت بوانا الجفر kamar kai ne dai kake ƙara addu'a ka amma ba daga annabi yake sallallahu alaihi wa sallam to wannan addu'ar ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya samar da wani matsayi da daraja a ranar alkiyama kuma wannan darajar da matsayin na mutum ɗaya ne rak babu wani in ba mutum ɗaya ba da zai dace da ita yace ina fatan ni ne wannan mutum ɗaya kuma suratul isra Allah ce asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda sai yace to ku rinka taya ni roƙon Allah yace duk wanda a bayan kiran sallah ya faɗi wannan addu'an da muka faɗi yanzu to ni kuma ran alkiyama garanti ne zan cece shi a cikin al'umma an gane ko to kaga wannan ashe ɗaya da ceto ta nawa kenan ta biyu wancan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da ita wannan ma shi kadai ke da ita akwai ceton kuma da mene daidaikun mutane fararen hula iri na irin ka duk Allah yana iya ba su daga cikin su akwai wanda ya mutuwar shahada wanda ya mutu a filin daga hadisi na cikin sahih muslim imam muslim ya kawo hadisi ne ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa wanda ya mutuwar shahada tun kudowar jininsa na farkon nan da ya fita daga jikinsa za a Allah zai kalli wannan jinin ya ce an gafarta mai sanadiyarsa to daga ciki ya ce za a nuna masa wani sashi na gidansa a gidan aljanna kafin a zara ransa daga cikin jikinsa daga ciki za a ba shi matan hurun in guda saba'in cur a gidan aljanna Allahu akbar kwarai da gaske mun karanta wannan hadisin da mata juma'a nan da ta wuce a majalisin da muke da su daren juma'a a makaranta sai na ce karfa ki ji bakin cikin za a yi miki kishiya a aljanna wata za ta ce ai ka ji irin ko ai ka ji matsala a nan ba a barka ba can ba a barka ba shakurunin ki hajiya turka shi ba ki da test su ɗin ƙasa da ke suke a rana ke ɗin inda yi mumina ce inda ke sani haji inda ke mai tsoron allah ce inda kin bi sunna to za a ƙawata kyanki sai ya fi nasu wata za ta ce duk da haka ko ya ce nan ma ga yan ƙanana yara na kana tishi da su suna baka wahala shi ma ba kes ba Allah ta'ala ya ce irin wannan tunanin da wannan zuciyar ba irinsa bane aljanna dan ita aljanna babu damuwa a cikin ta shi yasa ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ihwana za a cire duk wannan bakin ciki in ka shiga aljanna da damuwa ai ba aljanna ka zo wallahi abuja ka je ko gwado sa ha wai a ce ma na aljanna ne ka ji bakin ciki ina ai a Najeriya kake malam Najeriya ma can gema amma aljanna la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugu ba bakin ciki ba wahala ba jin maganan banza la yasma'una fiha lahwan wala ta'dima illa qilan salaman abinci aminci malam duk abin da ka gani ma ya birge ka sai a ƙara zaulayanka wa utubihi mutashabi sai a ce ga wani ce yanzu na gama ce gudun alaji ta baka ji mala'ika ce gwada dai kana ta ce kai rangadi a ce to wani ma na zuwa ai baka ga komai ba alaga fata mali ba dai kun bi Allah a duniya ba a sai ba matsala to ai ni matsalan ga aljanna ha aljannar ban ga ƴaƴana da mata muminai ne su a to su ma jira suna zuwa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لله شيء الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء أي كوي كزما متعلن كريك aljanna tana faranta rai in ka juya ta ga kakanka ga kawunka ga kaninka ga wani ga wani ga wani ga wani sai ka ji yau take sallah in ji yara ko ji yaro ba ranar ba ranar ta ranar sallah don wa musulmi wannan ceton shahidi yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yake cewa za a ba wanda ya mutuwa shahada ceton mutum 70 a familin sa waɗanda su ba ɗan aljanna bane amma za su ci alfarman sassafa aljanna mutum 70 shi yasa sahabbai da an ce wani zai mutuwa shahada sai ka ji familin shi sun yi buɗa sun yi kabbara sun san sun samu tiket wala dududu madina a lokacin kwanan a guje sai ka zaka yi ta ko ba haka bane da ya tura su jihadi ya ce ga shugaban kuna abdullahi ibn rawah shi ne kwamanda ya ja ku a bisa imani ku bi shi ya ce fa in usiba in an kashe shi ya nuna zai tafi ke ya ce fa ja'far bin abi talibin ga kanina nan ja'far dan abi talib ya karbi tuta a dora sai dangin abdullahi bin rawa suka yi kabbara sun san kawai garanti gidansu zan rai wannan babulin ta cira ta zuwa rafiqil a'la yace in an kashe shi ja'far akai kabbara ce an kashe ja'far shi ma nuna ya ce to akwai sahabin da ya kira ciki duk wanda ake an kashe shi daga da sahabin da babulin kawai suna rungume shi mun san kai kafi shemu kunya yanzu kai a ce za ka yi shahada an jima wallahi wannan raunin imani sai a nemi ka baka abuja baka lagos ba ganka ba ba za ganka ba sai bai imani sai ruminai amma akwai zarata dakka wanda da Allah zai ce an jima ne sai Allah ya kai mu ku duba lissina ba bashi ko inda bashi ku biya mun dan ita ce problem din ita kadai ne abin da ke jama mai mutuwar shahada matsala bashi wani kuma ya ci bashi saboda aikon ne ba wallahi wata saboda canza kayan daki ta ci bashi kuma ga dakin ta can makabarta bai wuce taki biyu ba zaki kwanta ciki kin zo kina ta kamiya ne a dauna ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a bashi ceton mutum mene 70 kun ga wannan ya tabbata cewa ana yin ceto haka ne ko sannan sai mu kun ga shahada jihadi yawanci maza suke yi to mata ma ba a bar su a baya ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mace duk macen da ta haifi ƴaƴa uku mata ina mata da ake cewa musulunci ya dankwafe su albishir ku kawo kunnuwa ku kusa ku ji suwa suka dankwafe ku ga hadisin da kuka fi maza falala da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ƴaƴanta mata uku ƴaƴanta mata bai ce maza ba ‘ya'yanta mata uku suka rasu ta yi haƙuri, to ita ‘yar aljanna ce za su cece ta. Wata mata ta miƙe a masallaci ta ce, ‘Ya manzan Allah da me biyu, ya nuna mene, ƙila ita na ta biyu ne suka rasu. Ta ce, da me biyu, ya ce, tabbas da me biyu ta shiga ciki. Wata ta ce, manzan Allah mai ɗaya fa, ya ce, da mai ɗaya. da mai ɗaya amma ba namiji mata ɗaya mata duk wanda ta san ta haifi kiyamata ta rasu tana karama to albishirinta ta samu mai cecen tara alkiyama to kun ga wannan nau'uka ne na ceto wai ya za ka gane darajar ceton nan sai ka san abin da zai faru ran alkiyama waje a yau ma idin da jahannam yau ma idin ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra ran da dan adam zai rinka tuna tuntuntunin abubuwan da ya yi na bauta yana ganin anya ko za su kai shi ku duba tafsirin al'imam ibn kafir za ku ga hadisun abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa inda tun da aka haifi mutum bawa zai zo a musulmi ya kwanta daga fitowarsa duniya ya ma allah sujada bai ɗaga ba ya girma a haka ya furfura a haka ya mutu a haka daren da za a zo da jahannaman nan fili da muzu sai ya rinka jin hanya zai tsira ko wancan ibadan ta isa sai ya rinka jin haka yawmul faza'il akbar duk in ka taba ganin wani tsoro da tashin hankali da mutane suka gani a ban kasa to ba su ga wanda ya kai na filin alkiyama Allah ta'ala ce wa sa'atu adha wa amr ta fi tsananin wahala ga ta da daci wataron nasa sukara kaga mutane suna maye suna layi wa ma hum bi sukara alhalin fa ba kayan maye suka shafa ba walakinna azaballahi shadid azaban Allah ne tsananin shafakiyan zulubai da suka ibo a duniya ita ta jawara Allah ta'ala ya ce ta da kullu zati hamlin hamla ka ga mace mai ciki ta haihu ba za ta iya kallon mai ta haifa ba take shi za ta tsinke jijiyan ta gaba وتدعو كل مبدعة عما أرضعت yaro na kirjin mace yana shan abin shan ta kawai sai ta fisge ta jefar ta danna da gudu shine Allah ta'ala ya faɗi wannan yace azaban Allah ne ke tsanani a yau to wannan tsoron fa wanda ke sa ƙananan yara furfura fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wilda nashiba karamin yaro zai tashi kansa cike da barbara kuma sanda aka busa kaho kansa baki ne su bulin amma yana fitowa sai koma bari me ya faru su fargici da tashin hankali to shine sai Allah ta'ala ya ce ana cikin haka kana cikin wannan tsoron sai kaga azumi ya zo kai kuma zai saving ɗinka zai rescuing ɗinka ya cire ka daga wannan firgicin da razalin da tashin hankali na tabbatar da wannan shimfiɗan yanzu za ku ƙara gane muhimmanci abin da za mu karanta a baya saboda haka malam ya ce asiyamu ya shafa'u lil'abdi yawmal qiyamah azumi zai ceci bawa mai yin sa a ranar alkiyama malam ce rawa ahmad imamu ahmad ya ruwaito hadisi wa sahahahu al-albani shaykh muhammad nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rahama ya inganta hadisin an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah as-siyam azmi na ramadana na wajibi an gane ko ma'anar siyam ana yana daukan siyam shahar ramadan azumin da ake na watan ramadana shi ke daukan wannan ba sauran azumin muka wal qur'an da kuma karatun alkur'ani shine ma'anan walkur'an ana karanta alkur'ani daga cikin abin da ya kawo mutum duniya akwai karanta qur'ani wa an atluwa alkur'an wa rattil alqur'ana faqra'u ma tayassara min alkur'an to da karatun alkur'ani za su yashfa'ani lil abd za su ceto gabawa ya Allah ka sa muna cikin su yawmal qiyamati hakan ko zai faru ne a ranar da aka tsai da bayi domin su ga sakamakon ayyukansu shine ma'ana alkiyama me zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu siyamu azumi zai zo da gangan jiki za a suranta shi don Allah ta'ala zai sa su abubuwan ban mamaki su faruwar alkiyama daga cikinsu akwai gabbai na ɗan adam da za su yi magana gabbai waɗannan annaye da kafafuwa duk za su yi magana al-yawma nakhtimu ala abwahihim sai gaba yace mene wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun Allah ce ai karshen yankan hanzari shine ran alkiyama nakhtimu ala afwajin ta kunkumi zamu mu rida bakin dukkan waɗanda suka saba mana a duniya wa tukallimuna aydihim hannuwansu zamu umurta da su mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafuwan su ba da shaida bima kanu yaksubun na dangane da abin da suka kasance suna tsorwata suna aikatawa kila wani ya tawil ya ce to ai anan ban mu ji an ce maganar ni na ce tukallimuna aidihim ba mu ji na kafa ba sai Allah ta'ala ya ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina a wani wurin mutum zai ji fatan sa na cewa ni na murza dalolin na saci ni na kan shi kudin fansan na Ramson din da ni ne informa din da na bada bayani akai da ni na saci kaza ni na kashe kaza ni na zubar da jinin kaza likita ya zo ce ni na zubar da cikin ni ne abortion din ni na zuba cikin ni na kashe kan da ranka wallahi sai hannunka ya faɗa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su tsorata ƴan wuta su ce wa jikunan da fatan su dan me kuke shaida akan mu me ya kai ku wannan magana Allah ta'ala ya ce qalu an taqana Allahu alladhi anqaqa kull shay' Allah da ke iya sa komai yi magana to shi ne yau da ce ma mai magana an fahimta ko kuma ko kafin kiyama ai an shaida abin da zai magana ya yi magana tun a duniyan nan a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam wani dabba ta zo ce shiru gabansa tana gunguni ya ce ina mai dabban nan ta kawo karanka kana ɗora mata lodin da ya fi ƙarfinta na aiki ya zo kuma ya ce wallahi da gaske hakan annan sulasu ne ce ka tausaya mata aka zo aka ce wata dabba ta yi magana annan sulasu ne tabbatar sai na abubakar da umar ba sa wurin amma annan sallallahu alaihi wasallam ce abubakar da umar ma sun yadda da abin da na faɗa kenan duk wani ɗan albarka ma zai yadda da mu ma kuma mun yadda ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ko ga kututturan dabino da yake yake hudu ba a kansa yake tsayuwa a kansa ya hudu ba wata mata mace ce ma ta ji matan arziki ko mace ce ba a masallacin juma'a ita ta je ce mimbarin juma'a ko yanzu sai dai su ta ado da gwalagwale in ba sa'a duk da dai akwai bayan Allah cikin su Allah ya kara musu karfin gwiwa amma kamata su koyi mace ce ta sa aka yi mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma yana hudu ba akan mimbari ran da ya wuce ya hau mimbarin ranar farko sai wannan kututturan dabina wani yanki na dabino kenan itacen dabino kilo na ce kututturan girman famfas ne ba Allah ya gane sai ya rinka wani irin ƙara yana kuka mai kama da kukan doki har sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauko ya bashi hakuri sannan ya koma ya kuba kan nan yana bakin cikin da annabin Allah yau bai tare da shi ya canza wani bashi kuma kamar haka ya kamata ka yi bakin cikin ranar da sunna ta ɓace a gurinka ko a gidanka ka rike ta gam a ce nan ne matsuguninta ka duba duk wanda suka tarairayi shirya annan sallallahu alaihi su suka fi kowa daraja tun a farkon tarihi kalli su mus'ab bin umair ka gani first ambassador a musulunci shi ya fara zama ambassador a musulunci har ya bar duniya shekararsa goma sha shida ne fa shekararsa goma sha shida amma ka kalli martaban da Mus'ab ya samu tun daga saman al'arshi har zuwa ban kasa akwai wanda sun ninka shi dukiya sun ninka shi shekaru kai bal sun ma ninka shi ilimi da annan sulasulan ya tura shi madina ba don ya fi kuwa ilimi ba ne malamai sun faɗi dalilin da ya sa annab sallallahu alaihi wasallam ya tura mus'ab dan umai ya je madina a matsayin a ambasado kafin annan sulasulan ya zo shi ya je ya riƙe madina ba ai sai na abubakar na nan wanda ko kai ka san ruwa ba tsaron kwando ba ne shi kansa musa ai ba ya ce sai na abubakar ma ya ki sai kusa da sai na abubakar a matsayi ba to amma me yasa aka sa shi suka ce dalilin shi ne shi Mus'ab bin Umair Allah ya masa baiwa Madina Yahudawa ne suka yi katutu a cikin ta shi kuma ya fi kowa sanin sirrin Yahudawa ne in dai sanin sirrin su ne ya fi kowa sanin sirrin su kuma ya fi kowa iya debate da su a kara na bayani ya fita ya warware musu shubha ya fi kowa sanin wannan kuma idan iyawa ne ya fi su iyawa sai aka tura shi shi ya sa gaba ɗaya gaba ɗaya a cikin wata hudu wata uku zuwa hudu sai da musa ɗan umar ya shigar da musulunci duka gidajen yahudawa da ke madina sai da ya ɗiɗɗiga musulunci mutum ɗaya mutum biyu mutum uku duk sai da ya kai musulunci gidajensu saboda wannan gogewar da allah ya basu kuma darajar da ya samu ɗin akan gawansa ne a sanadiyansa ne duk da malamai na cewa ayar ta sauka sama da so ɗaya a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke sauka fiye da so ɗaya ta dalilai daban-daban yana faruwa wannan in mun karanta ulumul qur'an da mu gani kuma za mu tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kashe mus'ab bin umayr da yazo kan gawansa sai ga ayar cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir Allah ta'ala ce wa ma badalu tabdila Allah ce minal mu'minin kai ko a mu'minan farijalun akwai mazaje wallahi ko a maza akwai dakka waɗanda Allah ya yarda kasuwanci da gaske suke sadaku ma hadallahu alaihi sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana zubar da kwalla yace minhum mus'ab bin umayr a cikin dakkan mazajen nan da Allah ke yabo ni annabi na ga muku Mus'ab dan Umar yana cikin su Abdurrahman bin Auf Allah ya dansa da rahama ya kare da a gare shi bayan saukan ayan nan sai da yazo yana cewa kai Mus'ab dan alkhairi ne jama'a yace ya musulunta ya dinga ciyar da musulunci sai da ya rasu akalin kafanin da za a rufe shi gaba ɗaya ba in an rufe kansa sai kafarsa ya bayyana in an rufe kafa sai kansa ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku rufe kansa da likafanin kafan da ta bude ku sa ganyen magarya ku rufe haka kai mu musab janaiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya akan gawan su da su da su Hamza ya kalli sabai ce zuruhu daga yau ku rinka kai musu ziyara sune a haka sune yan uhudu ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum musulmi mumini da zai zo ya musu sallama har sai Allah ya dawo musu da rayukansu sun amsa sallama ya ce Allah ka shaida ni ina tare da musab ɗan umar ranar alkiyam to me ya saura kuma me ya rage a duniya annabi ya ce yana tare da kai to duk irin waɗannan aikace aikacen su ne abin da suka kai sahabbai ga waɗannan matsayin bayan imaninsu da gaskatawarsu Allah ka samu dace. Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ƙulus siyamu azumi zai rinka cewa, Ai, ya rabbi ya Ubangiji, manatuhu ta'amu wa shahawati bin nahar, na hana shi cin abincinsa da ransa ke so, wa shahawati na hana shi yin jima'i da tarawa da iyalinsa bin nahari a lokacin yini, haka ya zauna da yunwa. fashafi'ni fihi ya Allah ka bani cetonsa ya Allah ka bani ikon in kubutar da shi daga wuta sai ya ce wa ya ƙulul ƙur'an sannan ƙur'ani zai zo ya ce manatuhun nau ya Allah na hana wannan bawa na ka yin bacci billaili a cikin dare fashafi'ni fihi ya Allah ka bani ceton shi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayushaffa'ani sai a ba azumi da alƙur'ani dama su ceci ma'abocinsu a nan malamai suke cewa in kun kalli hadisin da kyau za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu siyamu ay ya ay rabbi ya ubangiji suka ce ya nuna ana mai da azumi ya koma da suffa ta abin da yake na halitta ma'ana wani abu da zai iya magana a ji shi amma da aka zo magana alkur'ani shi ba ku ji an ce ai rabbi ba sai dai kawai aka ce mana'atuhun nawmu billahi an gane ko wannan suka ce wannan ke ƙara tabbatar da cewa alkur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne mun gane ko wanda shi ya sa ma ake rantsuwa da shi inda a ce halitta ne to da ba za a yi rantsuwa da shi ba Allah ya samu dace mali ce qalal manawi imam manawi Allah ya ji kansa da rahama yace wa hadhal qawlu wannan magana da ta zo a wannan hadisi ya tamilu zai iya daukan ma'anan annahu haqiqatan bi an yasida Allahu thawabahuma zai iya ɗaukan haƙiƙanin ma'anan Allah ya mayar da ladan azumin mutum ya zamto aljazi ya jisi da Allah Allah zai mai da waɗannan ladaddakin su koma gangan jiki da ake iya ganinsa wa ya Allah fihi nutku sannan sai Allah halicci magana a tare da shi a mai da ibadan ta koma gangan jiki kuma a umarce ta ce magana sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai ikon kaddarawa ne akan komai idan aka ce Allah ta'ala zai umurcin zai umarni wani abu ya faru na ghaibu in an ce ghaibu abinda baka ganin shi baka iya taba shi baka iya feeling dinsa kuka sauka a ku caji bage ta hanzar wacce ka yi ƙarin ka duba da allah muje yeah Allah subhanahu wa ta'ala na iya kaddara duk wani abu ko da ya kasance gaibu ne ma'anan gaibu malamai suka ce abinda ba ka riskan shi ta hanyoyi guda biyar ba za ka iya jin shi ta kunni ba ba za ka iya tasisi filin kamar sanyi yanzu kana ta kai kamar ba hunturu ma'ana sanyi ya fara shigowa in an ce ina sanyi ai ba ka iya taba shi ba za ka iya kawo shi ba saboda it's abstract abu ne da ba ka ganin to irin wannan in dai ana iya jin shi kaga ba gaibu ba ne abinda ba ka iya riskan shi gaba ɗaya ta waɗannan ba ka iya jin ɗanɗanan shi balle ka ce yana da zaƙi ko tsami ko makamancin wannan ko yana da yaji to wannan aka ce zai faru ko zai kaza babban abin da kake nema shine ina nassi ingantacce da ya ce haka ana samun nassi kawai sai ka yarda saboda in ka ce dole sai ka gwama da hankalinka ko tunaninka to za ka kiɗe ne don wanda ke maganar ba sa'anka bane ba kuma irinka bane Allah ta'ala ya samu dace to sai gaba na na shida kenan ko malamai suka ce sawabu malam yace sawabu sawmi la ya'lamuhu illa Allah ladan mai azumi gwaggwaban ladan da Allah yake bashi ba wanda ke iya sanin adadin wannan ladan ta fuskan yawa face Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu cikin wanda za su dace malam yace rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi hurairata daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi anna rasulallahi ba rasulillahi ba ko anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min hasanatin babu wani aiki mai kyau na kwarai amila habni adama wanda ɗan adam zai aikata illa kutiba lahu ashru hasanatin ba ce sanadiyan wannan ibadar sai an rubuta masa lada kyawawa guda goma ila sab'i mi'ati dhi'fin har zuwa ninki ɗari bakwai gwargwadon ƙarfin imaninka gwargwadon rubanya wanda ake maka an fahimta ko kenan zai iya wa mutane su sallah a masallaci ɗaya bayan limami ɗaya amma ladan sai fififi na wani yafi na wani saboda wani ya kuwa na imani a duniya iya kuɗinka iya shagalinka a lahira iya imaninka iya shagalinka shi yasa Allah ta'ala da ya tashi faɗin abin da zai ƙara ma muminai sai ce wa yazdadul ladina amanu imani da ƙara masu imani imani a kan imaninsu Allah ka sa ma cikinsu qala Allahu azza wa jalla Allah mai mai mabuwayi da girma yace illa siyam komai ana iya sanin kana da karanci lada goma ne ko da ko kikkiawar niyya ce gare ka sannan a ninka har zuwa 700 amma fa banda azumi fa innahu li domin shi azumi nawa ne matsayinsa ya kai ga ba wanda ya sai alaka da shi in ba ne me hikimar da yasa haka daga cikin hikimar shine mai azumi yana nuna ma Allah shi nashi ne kai tsaye in ba ka ce mutum yana azumi ba ya sai gane ba zai taba gane ko sahur kai gaban shi ba Allah ya gane azumi za ka yi ba a ce mai kina dan kumallo ne ai ba lalle ne gane ga alama nan kai ba kamar sallah ko kaza to wannan tsantsan ikhlasin da ke cikin azumi tsaban nuna ma Allah dan kai din ba ake yi to shi yasa Allah ya ce to ni kuma na fika karamci ni ne za ka yi ma irin wannan kyautatawa a to ai Allah na fika rahama da jin kai bari ka gani yace fa inna quli to azumi ni na wani kowanne mala'iku sun san abin da za a baka amma ban da azumi ko mala'iku ba su sani ko waɗannan mala'iku masu rubuta ayyuka sai dai su rubuta kana azumi amma me za a baka su ma an wuce saninsu an wuce da su wallahi za dai su rubuta kayi azumi gobe litini kayi dan alhamis kayi sha ku wata kayi amma nawa ne ladan sun dai kai ma Allah rikoto wannan kuma sai dai su ja da baya su ga mai kowa mai komai abin da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ana ajizi bihi ni ne wanda nake sakan kawa mai azumi dalilin ko da yasa nace azumi na wani kuma dalilin da yasa ya zanto shalele dan gata dan gaban goshi a irin fadin mutane ba ga halitta Allah ba dan ba a siffanta Allah da wani abu ko a aka ce wani dan gaban goshi ne ba ana nufin dan goshi an sa shi a menene a wannan a gaban goshi bane ana yawo da shi amma ana nufin me ana kulawa da shi kuma duk abin da ya nema ana mishi to Allah Allah subhanahu wataala ya ce dalilin da yasa na ce nawa ne yad'u shahwatahu yana barin jin dadin sa ma'ana saduwa da iyalinsa wa ta'amuhu da abincinsa min ajli saboda ni to ana akwai kulta da bai fito ba ya bar wannan saboda ni Allah ya faɗi wannan ko to sai sabuwar magana ta tashi Allah ta'ala ce as-siyamu junna to ku sani azumi fa garkuwa ne lissa'imi duk ko wanda Allah ya ce muke shi yake azumi to ya sani yana da farhatani farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi farin ciki na farko a yayin da yake bude baki na idi mun wuce wannan a baya wa farhatun inda liqa'i rabbih da farin ciki na biyu na ranar alkiyama ran da zai hadu da Allah dan Allah ko a duniya ka dade baka ga mahaifinka ba ya kake ji a ranka kakan ji damuwa ne kai dan arziki ko kakan ji kakan so ka gaishe kai hira da shi kai magana da shi yi maka addu'a ko ka kai kama gaishe ko ko fada zai maka kai ka san fadin soyayya ce ba zai taba maka akan kiyayya to ko ban labarin ran da za a ce kuma zaka ga wanda ya halice ka la ilaha illa ran da za a ga Allah ka ji ni'imar da tafi aljanna daɗi ke in aka tafi kowa ba zai watse ba ku koma aljanna mara ina ai muna fadar Allah wallahi ai muna nan ras eh insha Allah amma za a da ciwata tsale ne ya budurwa a ce ga ta can sai ka ruga da gudu ka ji dan adam ko sai a nemi kowa a rasa ya tafi Allahu akbar Allah ka sa mu shiga aljanna Allah ka sa mu ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana cewa asyamu junna azumi garkuwa ne mai azumi yana da farin ciki guda biyu na ranar idi da ta ranar alkiyama ranar haduwa da Allah wala khuluqu famis sa'ili kuma wallahi bashin bakin mai azumi atyabu indallahi shi ya fi daɗi a wurin Allah min rihil misk fiye da ƙanshin turaren almisk wa fi riwayatin a wata riwayar kuma na ibnu kuzaima an abi hurairata daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi nan ma rasulahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ne wa yad'u ladzatahu min ajli yana barin jin dadin kasancewarsa da iyalinsa saboda ni shine suka fasara ladza anan to kaga gauro kuwa ma zai biyu babu dan haka sai ka rungumi azumi kafin Allah ya kawo lokaci waye da uzaujatahu min ajli ladzatahu can abubuwan cinsa masu dadi afwan waye da uzaujatahu min ajli sannan kuma yana barin iyalinsa ta halal saboda ni shi yasa Allah ya ce to ni kuma zan sakan ka mishi in faranta masa rai malamai suka ce in mun kalli wannan hadisi na wannan babi na shida za mu tadda falalan azumi cewa ya sanya Allah da kansa yake sakamako a kan shi yake cewa nasa ne wanda kuma akwai wasu ayyukan ibada masu girma ai wanda ba azumi ba to ka koga kenan ashe in ka zaga ta wannan kofar shortcut ce ta zuwa kusa da Allah wanda yake na azumi sannan a ciki za mu ga girman azumi a wurin Allah madaukin sarki wannan bayanan suna ciki sannan girman ladan wanda ke azumi babu mai iyakance shi saboda shi azumi akwai haƙuri mai yawa a cikinsa haka ne ko akwai haƙuri sosai a ciki to kuma sai Allah ta'ala ya faɗi ladan haƙuri kansa kafin mai azumi innafa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab din ne haƙuri ladan shi ba a kirgawa to azumi kuma ita ce shugaban haƙurin kaga ko ainihin ne karshen rashin indama ba a kirgawa din kenan Allah ya taimake mu Allah kabiru ƙarfe na kuke sallah kyau inda yi ban kai ba ya ba matsala ko liyan lokaci ne gaba ta bakwai malam ya ce man huti malahu bi siyami da falal janna duk mutumin da aka cika masa rayuwarsa ya mutu akan azumi to ya shiga aljanna to akwai ne sabon da zai rasu babu me dabaran yanzu sai ka yawaita azumi ko sai ka yawaita azumi sai zamto ajali ajali ya cin maka ko dai kana da azumin a baki ko kana da niyya duk ɗayan na in ya faru ta yi Allah ya tashi ka cikin masu azumi wanda aka cika musu da azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riyadu salihin makon gani yace ga wasu bayan Allah can a Madina mu ga mu mun fito jihadi muna shiga rami wani ya taka kaya ya fasa kafa wani dokin zai samu matsala wani ya jinyar rashin lafiya wani a sare shi wani kaza ya ce ga wasu can kuma ‘yan uwanku a madina babu wata wahala da za mu sha a hanyar nan face ladan mu ɗaya da su suka ce me yasa ya ce habasa humul udr a wata riwaya a wata riwaya ce habasa humul mara rashin lafiya ne ya hana su da sun biyo kun gane ko wasu kuma ya ce uzuri ne ya hana su da baicin uzurin su karɓaɓɓe a wurin Allah da suna tare da to sai wannan malamai kuma hadisi ya zo ya ce duk wanda ya kasance yana yin wani aiki na ibada sai ya kasa saboda rashin lafiya ko saboda shekaru ko saboda wani uzuri ko kiba lahu ma kana ya halu ko sahihan muqim sanda yake da lafiya ko kafin halin tafiya ne kila ta hana shi da yana gida zai yi to haka za a yi ta rubuta mishi lafiyar har sai ya dawo in kuma rashin lafiya ne har sai ya warke in na ajali ne ladan zai ta bin sa haka zai rasu ladan ana rubutawa ko da bai yi aikin ba shine fadin Allah ta'ala falakum ajrun ghairu mamnun ladan da bai yanke mun gane ko idan mutum a shari'a idan mutum yana da tsayuwa akan wata ibada ana yi masa uzuri a sanda ya kasa yin ta ya rama ta a wani lokaci irin uzurin da ba a ma wanda bai da tsayuwa a kanta kamar raka alfajiri raka biyu da ke da alfajiri a fito wanda ya saba yin ta koda ya zo an tsaida asuba ya kila barci ko uzuri ya hana shi bayan tsalla asuba shi an yadda ya rama wanda bai saba yi ko ba a yadda mishi ya rama ina fata mun fahimci wannan to kamar haka kenan wanda ke da niyya na azumi yana yawan yi kila sai ajali ya cin masa a ranan da baya yin azumi din ajali ya cin masa turan alkiyama kuma za ka iya ganin cikin sahun masu yin azumi kuma Allah ya tashe su tare saboda wannan aiki dogewa akan ibada yana da kyau musamman azumi ni na sani kuma ga ɗan gidanmu nan da yawa anan su ma sun sani akwai ƴar uwanmu da suka yi hatsari a hanyar Abuja suka rasu kusan su rai uku nake ga ko su hudu ne daji yake tuna su Fatima ina da su hudu ne ga ga ga ga mahaifinmu nan da shi muka yi jana'izar a nan barau duku a tsaye muka kwana rana da wanda ya hatsari ya kone da wanda ta karye rukayya da fatima ita ta karye cinyar kusan surai biyar ko su hudu to abin da nake so mu dauki zina a kai mijinta abuja yake aiki za ku iya tuna wanda ya zo kuna tare da shi a kasan bishiyar mangwaro yana ta kowa ta rasu tana mutuwa ne ga manyanmu nan suna ƙarin bashi baki saboda yadda zai ga gawan tabbas akwai tashin hankali mu mun riga mun ganta kafin shi yanzu lalle akwai tashin hankali kaga dan adam a wannan yanayi da aka zo yake magana ni ban manta sanda na ce mishi ai a gode ma Allah da za ta tafi a taron juma'a dan ka san sauka ma mutum damuwa wallahi sai ya rike hannuna hannunsa na rawa ya juyo ce mun yau yaushe na ce alhamis ya ce wallahi ta mutu da azumi a bakinta daga zariya suka taso shi kuma yana abuja sai hatsari ta rasu kuma wallahi da muka je zariya jana'izarsu sai na ji ana magana wancan ma da asuba za su yi sahur aka tashe ta nauyin bacci ya sa da da ita za a yi hasara ta rasu kuma da azumin a bakinta kaga wannan shaida ce ta duniya kafin ta alkiyama to shi yasa tsayuwa akan ayyukan da'a yana taimaka mutum yi ƙarshe mai kyau Allah ka taimake mu malai ce rawa ahmad sahahul albani imamu ahmad Allah ji kansa da rahama ya rawaito hadisi ko malam nasiruddin albani ya inganta hadisin an huzaifa daga huzaifa bin yaman qala yace asnadtu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila sadri na jingina annabi sallallahu alaihi wa sallam da kirjina saboda kauna fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce da ni man qala la ilaha illallah duk mutumin da yace babu abun bauta bisa cancanta face Allah qala hasan al-hasan al-basri ya kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace la ilaha illallah din nan ibtigha'a wajhi Allah yana mai neman ladansa a wurin Allah ya sa ya faɗe ta ba don wani dalili ba kutima lahu biha kuma ya zanto an cika masa da ita da ita ya rasu da kalmar shahada ya cika da halal janna to wannan mutum ya shiga aljanna kun ga ai ba zo kiyama ba amma saboda karfin tabbaci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma shiga wa man sama to ga muhalli shahid haka nan dukkan mutumin da ya azumi sama yauman ya azumci wani yini kuma wannan inin da ya azumta ya yi sa ne ibtiga a wajihillahi dan neman yardan Allah hutima lahu biha kuma ya zanto an cika masa da wannan azumin ya mutu a ranar ko kuma ɗabi'ansa ne yana yi Allah ya ɗauki rayuwarsa bai daina ba da falal janna ya shiga aljanna shi ma wa man tasaddaqa bi sadaqatin haka wanda Allah ya bashi dukiya sai ya sadaka da wannan dukiya ibtira a wajhi Allah kuma ya haka dan neman yardan Allah kutima lahu biha kuma ya zamto an cika masa ran da ya sadakan nan ranan ya rasu da halal janna shi ma ya shiga aljanna wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na 2283 mala albani ya inganta shi a sahihul jami' hadisi na 6224 to kun ga waɗannan kwadaitarwa ne zuwa game babu anaku ne yawa faɗaitarwa ne zuwa ga mene buɗe ƙofofin alkhairi masu yawa kaga hadisin na akalla hanyoyi nawa ya buɗe banda ma na azumin akwai kalmar shahada ko yawaita kalmar shahada kalmatin shahada faɗin la ilaha illallah babu zikirin da ya fisa girma duk duniya babu kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 bayan sallan asuba kafin rana ta fito to za a gafarta mai manya manyan zulubansa guda 100 za a zo masa da manya manyan lada guda 100 za a bashi ladan wanda ya yanta bayi guda 100 a ranar alkiyama sannan ba wanda ya isa zo filin alkiyama da irin daraja da matsayin da zai zo da shi sai wanda ya faɗi ɗari ɗin ko ya ɗaura fiye da ɗari ɗin kuma ci ya sa za ku ga duk yawancin zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi akwai la ilaha illallah tun daga farka daga bacci za ku ga haka na kwanciya bacci ku duba hisnul muslim za ku ga addu'an da ke cewa duk wanda ya karanta ta kan yi bacci ya mutu kan ya farka tun kuna so ku ga ɗan aljanna ka a rufe shi a kabari ku kalli gawarsa ɗan aljanna ne shi za ku ga da la'ilaha illallah a cikinta haka a cikin sallah duwawun istifta ta buɗe sallah duk za ka ga wannan a ciki yawan faɗinta sabo da ita yana sauƙaƙa ma mutum mutuwa da ita a harshe ko da bai furta ta an ji ba za ka ga Allah ba shi ikon halarto da ita kuma ta zo mishi yanzu mun samu daya sai na biyu shine azumi ko kaga kila wani yana da lalurar da ba zai bar shi iya yawan yin azumi ba sai ya dauki ta farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkabar harshenka ya bu ya bushe daga ambatan Allah ko da yake zamto jikakke ne cikin ambatan Allah to in ba za ka iya azumi ba ga ni can in ba ka da kuɗi kuma sai kai ta zikiri kai ta hailala idan kuma Allah ya haɗa maka biyu sai kai biyu ko idan ba waɗannan hailala dai bai kamata ba musulmin da bai iyawa ba sai dai kila na biyu in baka iya azumi ba ran da ka kasa azumi to kai sadaka tun daga shi ya faɗi sadaka a ƙarshe ya faɗi sadaka sadakan nan da dukkan nau'ukanta sadaka da dukiya ka ba Allah mafi tsadan abin da ka mallaka don kai ma kana neman mafi tsadan abin da bawa ke nema ne ita ce aljanna ko aljanna kake nema to ana samu ta hanyar sadaka sahabbai waɗanda suke marasa dukiya sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo ƙaran masu dukiya haka ne ba sun kawo ƙaran su da nufin hasada ba sun zo suwa inda hali a ba su abin da ba su da shi suka ce mene zahaba ahlud dusuri bil ujuri mabota dukiya sun tafi da zagaggaki Allah sallallahu alaihi ce me kuke nufi suka ce suna sallah yanda muke sallah sahun mu da su a masallaci suna azumi yanda muke azumi kaga mun yi daidai wa daida yace kuma suna ta sadaka da raran dukiyar da Allah ya ba su wanda mu ba mu da ita ba mu iya Allah sallallahu alaihi ce to ku kyale su in kun zo kwanciya bacci ku yi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 an samu nawa 60 da nawa na shida ku yi Allahu akbar 34 in ka hada ya zama nawa ya zama ɗari sauran 33 Allahu akbar 34 yace ku yi wannan za ku riski abin da suke na sadaka wanda ba ku samu shikenan suna yi su ma masu kudin suka gani me kuke suka ce ai Allah mu ma annabi ya bamu namu ku je da naira mu je da zikiri ko haba mala su ma sai suka dafe sai suna yi kaga da yake dukiya in ta halal ne ba ta hana da in kaga dukiya ta hana ka bin Allah to ka kalli asalin ta ba lalle ta so ta inda Allah ke so su sai na Abubakar ba da dukiya suka yi ta wucewa ba allazi yuti malahu yatazakka sai na Usman ma zarra Usman ma qala ba da yau duk da dukiya suka wuce sa Abdurrahman bin Auf duk aka suka tafi Talha dan Ubaidillah suka zo suna yi suka sake da suka ce annan su lasala an fayanka ta tashi me ya faru suka ce wallahi kagansu muna geto suna GRA kuma suna zikirin nan mu ko janareto babu su ko sola suke kai a ba mu wata wanda ba za su samu ba sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake ba da shi ga wanda ya ga dama kan ku damu ‘yan uwanku ne, ko? Da arziki a hannun makiyinka gara hannun masoyinka, ko bai maka ba zai wani irinka, ko ba haka ba ne, to shi ne sa'anin sulas ne gaya musu wannan. To kaga ashe ke nan yanzu, kuma wallahi yana da gaske abin da nake gaisa larabawa suke albarka wannan sadakar da suke. Akwai ɗaya daga cikin limaman harami na Madina fa, shi birra alhamis da litinin gidansa wani falo ne yana cin mutum kusan dubu biyu ko ɗaruruwa in ka shigo kan ana gama shigowa kowa zauna to za a rufe ƙarshen farkon sai ta ƙarshe kawai za ta iya fita can ƙarshen can zai koma shi yana zaune limami ne ba limamin fa ba nan kowane masallaci masallacin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka gama ci kai nat za ka fita kuma sai rinka baka kuɗi a dunkule yana Allah yana istighfari wallahi yana Allah yana istighfari sai ka fita ka duba ka ga kai ai ka sha kwana kawai sai dai zikiri kai kam daga na hawa sai satuttuka ai ba ka da kes ba ka da kes kaga an baka riyal dubu kaza an miƙa ma kana ɗaga kuma kai ana istighfar to dan Allah wannan ba an yi abin da ya kamata ba kuma ka ga abin da masu dukiya ba su ganewa daga cikin amfanin taimako yana rage bakar hasada ko za a yi ma hasada mai ɗan sauƙi sauƙin ake ma sai dai a yi ta a bayan gidanka amma Allah ya baka ya baka ka rike a haba ai hadda dan cikin ka sai an zage ka wannan hadda dan cikin ka sai an ma kudin goro sai dai Allah ya kwace ka to amma ka bada ka bada ka bada ka bada wani sai ka tadda ya fi ka imani ya fi ka tsoron Allah ya fi ka ibada yana cikin bakin ciki sai ka biya mishi kudin haya bai da lafiya sai ka biya mai asibiti bai da jari sai ka bashi jarin sana'a idan zai ƙara shekara talatin a duniya duk abin da ya fatara kuke raba ladan ko kai baka rayu shekara talatin ɗin shi ne hikima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wanda ya ci abincinka sai mai tsoron Allah kar kai abota da kowa sai mumin kuma me yasa kuka ga ana sadaka ana kyauta ai suna da bambanci sadaka musulmi kada yake ba sadaka ba ba kafiri shi yasa hatta naman layya zaka ga mun yanka sai a ce ana ci ana kyauta ana sadaka kai da iyalanka za ku iya ci sadaka an ka tashi bayarwa an ka san wannan na sadaka ne to dole musulmi za ka amma wannan na kyauta ne kana iya ba kirista ko makwabcinka ko abokin wurin aikinka ko bakanikanka ko yaron gidanka in dai ba musulmi ba ne to ya allasta ka ɗauki na kyauta ka ba shi ina fata mun fahimci wannan to ka ga yanzu idan mutum ya zo a ce ya sadaka kuma a sadakan ma ka ce sadakatin jari wata sadaka mai gudana lokaci ne da zai kamata waɗanda Allah ya ba su rufin asiri su waiwai irin waɗannan hadisa ƙofa ce Allah ke buɗe maka ka samu lada kai baka taɓa haddan ko izufi ɗaya ba kuma ba za ka iya yi ba yanzu a gama da ta ƙur'ani nan a makwabtanka akwai su ko ba haka bane in ma kana cikin gwan masu kuɗi da fita geto ka same su mana akwai kaje islamiyyun nan da kake ganin malamansu a gajiya a wahala taimake su ka samu waɗannan mahaddata ƙur'anin ba su sana'a biya musu kuɗin makaranta yi musu kaza ba su kaza wallahi tallahi ra'al kiyama sai ka ganka tare da su siya musu littafai ko ka taimake su ka nuna musu ka ba su irin wannan ka sani faran alkiyama wallahi su irin waɗannan mutanen galibi su ne makwabtan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ustazan ma'abuta qur'anin su ne haka iraqil ya tambayi ya tambayi abu sufyan yace suwa suka fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ce shi annabi ne suwa suka liƙe mishi tsakanin talaka da masu kuɗi shi abu sufyan ya dauka aibi ne yace bal aktharuhum fuqara mafiyan duk talakawa ne nan take Herakul ya ce hum atba'ur rusul yace wallahi su ne mabiya manzanni ra kiyama da su manzanni ke daga waɗannan da kake kallon safin mu kare kake rainawa to ku zaka sha mamaki gobe kiyama ko taimake su a gaza musu yi musu karka jira sai sun roƙe ka akwai su a danginka akwai su a makwabtanka akwai su a unguwanka kuma kai ka san dukiyar nan wallahi ba za ka je kabari da ita ba nan gani nan bari yadda suka sukuto suka rikito daga hannun wani kana kallo yana ji yana gani suka sukuce daga hannunci suka zo wurinka to wallahi tallahi ka kwana da sani kai ma gobe sai sun sukuce sun tafi wurin wani ba kai saka dawwama tare da su ka yi taimako ka yi alkhairi ka yi alkhairi ka taimaki addini ka taimaki jama'a shaidan salihan mutane bayan ka mutu zai taimake ka zai taimake ka zai taimake ka me za ka yi ta yi gwangwanaye za ka yi ta hawa sun mokare za ka yi ta hawa a jiki za a zo lokacin da ba su amfanan ka ina muku rantsuwa da Allah wani mutumin da yake wallahi mutum ne amintaccen da ba zai karya ba akwai mutumin da mun faɗe shi nan dukkan bukun san shi ko wani yara da ba san shi ba suna jin sunan shi yake faɗa ma wani babban malamin mu yace wane eh ya ce wallahi wallahi in baicin fatan mutuwa bai da kyau a musulunci da na roƙi Allah ya ɗauki rayuwa kuma wallahi zai kashe irin kaɗari ya biya diya bai sai ya biya ba a dukiyarsa ya ce mishi ranka daɗe me yasa ka ce haka ya ce ba abinci ne kana gani hadda kasan waje da suna an kawo ba ya ce wallahi abincin nan ban bambance test ɗin wannan da wancan ya ce ko ba rashin lafiya ba ne shekaru ne sun kai ya ce ban bambance nama da alayyahu a bakina ban bambance wanne ban jin test ɗin su ya ce to ni ga kamar lokaci ya yi da ya kamata mu huta haka kuma wanda ya wannan magana wallahi mutumin kirki ne shi kam yana da shaida ta arziki da dukiyarsa tunda ya taba aikawa a jihar da yake a unguwar da ya taso ce a kirga mishi a kirga mishi mutanen da suka kai shekara 45 a duniya amma ba su mallaki gidajen kansu ba kuma suna da aure sai da ya bada kyautan gidaje 270 270 gidajen ne suka kare mutanen ne suka kare ba gidajen ba saboda sharaɗin da ya sa ya faɗi sunan unguwan ban so in faɗi ya ce unguwa kaza inda na taso a nan nake so a kawo mata mutanen da sun kai shekara arba'in da biyar suna da iyalan kansu ba su da gida wallahi ne ba da gida ɗari biyu da saba'in aka ce duk wanda ka sa ƙa'idan nan sun ƙara ya ce to a ije sauran gidajen mu ga mai Allah zai da Allah wannan ba waliyi ba ne a irin lokacin to mun san da yawa suna jin abubuwan da muke faɗi kuma mu abin da muke faɗi Allah ya sani kaunar ku muke yi wallahi tallahi fata muke da mu da kudin mu tsira gaban Allah ba fin ku muka yi ba amma dai Allah ya sa ka ji irin waɗannan maganganu wanda kila wani na kusa da kai wanda shi fatan shi shi ya cika nashi aljihun ne babbake wasu kar su iso in Allah ya sa ka ji wannan sakon sai ka faɗaka sai ka gyara sai kai taimako addininka al'ummanka su ne darajarka ran da ka shiga kabari su fa kake so su yi ma addu'a ko basara ke mutu yau talakawa kake ganin suna daukar shaka fada to dan me ba ka taimaki rayuwar su ba ka inganta kai sadaka kai alkhairi wallahi ko kafiri ne kyautata ma dan adam a ban kasa kan ya mutu sai Allah ya saka mai a duniya to balle kai musulmi mumini wanda ma Allah yake son ka da rahama Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya ba mu ikon yi abin da yake so ya da shi yan waye na ga sai mu takaita a nan kafin mu rufe muna yin ta'aziyya ga babanmu Alhaji Ma'azu Himma na rasa ɗaya daga cikin iyalansa da yayi dazu kuma aka yi jana'izar ta karfe 11 na safe a Gwabarot muna roƙon Allah ku sake gafarta mata Allah ya kyautata makwancinta Allah ya yafe mata kurakuranta Allah ya ba mu guzuruncin musu na alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh